الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو yau alhamis goma sha uku ga watan ramadan hijira manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu a cikin suratul tauba a karatun da ya gabata mun tsaya a ayata ayata sha biyu insha Allah ta'ala za mu tashi ayata goma sha uku cikin suratun tauba muna fata Allah samu dace kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo kamar haka wani bayan sallama ya ce mace ce ta tafi yaji wato sun bata da mijinta ta koma gidan iyayenta sai mijin ya rasu tumaran za ta koma ta yi idda a ɗakinta ko kuma a a tafiya yajin da ta yi shari'ar musulunci bai san da shi ba abinda ya sani shine tana da aure da wannan mijin don haka za ta yi idda wa wannan mijin tunda bai ce ya sake ta bane shi yasa ko mace ta yi fishi in za ta tafi ta nemi izinin mijinta yana da muhimmanci wannan shine wajibi a kanta a shari'a in mace ta yi fishi ranta ya ɓaci za ta tafi to ta ce tana so ya bata izini ta tafi shi kuma miji in ya ga mace ta ɗau zafi ta ce a bata izini ta tafi to kyawunta ya bata izini kare ce a in ya bata izini idan ta je sai ta dan samu sauki in ta je ta yi bayani kila to ba mamaki in shine da kuskure to in kuma ita ne da kuskure to amma kawai mace ta tafi ba izinin miji tana shiga tsinuwan Allah ne da tsinuwan masu tsinuwa da mala'iku haka bai dace ba mace ta tafi duk fishin da ta yi ta zauna a mijinta a dakin mijinta in ko ta za ta tafi tana bukatan tafiya don ta kai bayanin gaba ko wani abu wanda take ga yafi karfinta sai ta je ta faɗa to ta nemi izini ta ce tana son ya ba ta izini ta tafi don zaman aure take ba zaman kawai kara zube ba don haka fishinta kare sa ta saba wa Allah yau don haka tafiya mace ba tare da izini ba wannan hatsari ne amma don miji ya rasu bayan ta tafi ba saki ba ne akwai iddansa a kanta don haka za ta yi idda wallahu ta'ala alam za ta yi iddan wafa daga ran da ya rasu za ta yi wata hudu da kwana goma in tana da ciki kuma aife cikin wallahu alam mai tambaya na gaba shi kuma ya ce yana son menene ma'anan sunan lauratu da ramlatu da takaitaccen tarihin abu ne a kanta ramla ummu habiba radiyallahu ta'ala anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam ne tana daga cikin ummahatul mu'minin tana daga cikin wanda suke da alaka na jini a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha yawa wannan shine dama ce takaitacce eh amma cewa da ake lauratu ai ramlatun ne ake cewa lauratu mutane da ba su kira da larabci ba suke cewa lauratu amma ramlatu ne kamar yadda ya rubuta ya ce menene ma'anar lauratu da kuma ramlatu ramla shine sunan sunan nata wallahu ta'ala alam ita ce ake ila ummu habiba radiyallahu anha a cikin ummahatul mu'minin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam oke ana cewa lauratu rauda idan kuma lauratu da sunan rauda ne to wannan kuma kalma ne daban an ce rauda wato dausayi rauda dausayi shine rauda to ya ce me ma'anar lauratu to in lauratu bi ma'ana raudatu ne to ana nufin dausayi ne shine wannan kalma amma ramlatu kuma ramla ita ce sunan abunan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ramla wallahu ta'ala ala wani ko bayan yayi sallama yace menene hukuncin yin facebook a wajen matar aure a musulunci kuma da saka hoto a facebook din shin ya halatta ko kuma a'a matar aure a same ta cikin wannan harka har ya wuce gona da iri akwai hatsari amma akwai da mata wasu suke yi wai suna amma na jin ko whatsapp suke yi su ce suna da dangi yayu da kanne suna da group da suke ko gaisawa da juna ko isar da sakon an yi kaza an yi kaza tsakanin su na dangi to irin wannan irin wannan in ba sun wuce gona da iri ba babu wani laifi a kansu saboda watakila a in text message ne za a caje su kudi sai zama wannan kuma akwai saukin caji sai suke sadar da zumuntansu ta nan wadda bai wuce gona da iri ba amma da zaran sun koma ko gulma a cikin wannan gurin ko kuma faɗan mutuncin wayansu to ya zama haramun abin da suke yi amma in don gaisa kawai na tsakanin su ne da isar da sakon juna wannan kawai ba za a hana wannan sadarwa baɗin ba matukar bai wuce da ya shiga gona ko kuma ya shiga wani lokuta na ayyukan ibada ko wani abu ba in ba zai shagaltar ba in zai shagaltar kuma ko menene wannan ya zama wato ya saba da shari'a ya zama tafarki na taimakon shaidan a cikin tsarin da shi shaidan yake tsarawa don haka wannan in ya wuce gona da iri bai kamata ba amma mace a ce facebook kuma har ta sa hotonta mace ta sa hotonta ta nuna wa duniya mata da aurenta wannan gaskiya akwai karancin tarbiyya ta addinin Allah tattare da ita kuma akwai karancin rashin jin kunya wadda wato naqasu ne a ɗabi'ar mace a same ta bata jin kunya don haka bai dace ba mace ta yi irin wa'annan kuma mazaje bai kamata su bar matansu suna yin irin waɗannan abubuwa ba ko ka same ta wai tana da abokanai ita ma tana da group ta shiga group tana da cikin abokanai tana da abokanai maza da mata tana da abokanai sama da dubu maza da mata kuma tana da abu ne miji sai ka samu ta in tana yin wannan abun tana ganawa da abokananta mijin baya gane kanta don tana tsakiyar ganawa da abokanai a can tana ta dariya ita kadai shi kuma bai sani ba yana ta abunan to wannan gaskiya ya saba da tsarin abunan koyarwar addinin musulunci mace ba ta da wata alaka da wani mutum wanda ya wuce mijinta sai dai muharraminta ne wanda ke shine dangi ko wani makamancin haka haka wannan yana daga cikin gurbacewan tarbiyya ta ta yanayin mutane a yanzu mace da ta shiga wani facebook musamman ta tura hotonta mutane su rinka gani bai halatta ba wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama tambayar sai ce a ya kasance ɗalibi ne na ilimi kamar yadda ya rubuta amma kuma mahaifinsa baya tallafa masa da abin da yake bukata musamman a karatun ya kuma ba shi jagorancin dukiyarsa yana tambaya shin ya halatta ya ɗauka a cikin kudinsa a bai halatta ba bai halatta ka dauka a cikin kudinsa ba kana dauka ka dau haramu saboda haka baya tallafa maka kaman yaya sai ku daidaita akan wannan har ya dawo ya rinka tallafa maka idan ya ga ya dace ya tallafa maka amma mutum ya dau kudin mahaifinsa don mahaifin ya amince da shi ya dora shi akan dukiya wannan ya ci haramu bai halatta gare shi ba kuma bai zama mutumin kirki ba yawanci mutane sukan dau dukiyar mahaifansu hatsarinsa inda a ce a satan ma in ana neman hawan hawa ka duba misali annabi sallallahu alaihi wasallam da yana faɗin miyagun ayyuka bayan shirka sai ce mutum yayi alfasha da halal din makwabcinsa haka nan ne yanzu wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi yake cewa a yi musu ihsani a kyautata musu a yi musu biyayya matukar abun bai saba wa Allah ba kuma sannan aka rasa duk inda za a yi sata sai dukiyarsu kaga wannan ya fi muni sosai wasu kuma a idan zuciya ta mutu sai a ɗauka cewa sata na na babansa yana ga mai sauƙi ne alhali sauran mutane da mutum yake ganin zai musu sata ba a face ya yi musu biyayya kuma ba su zama a suna da haƙoƙi irin na iyaye a kansa ba amma in yi musu sata sata ce kuma mummunan abu ne sannan mummunan makoma ne kuma ya yi haramu kuma ya ce haramu to ina ga kuma iyaye wanda aka ce wajibi ne a yi musu biyayya sannan sai mutum ya yi musu sata rashin yi musu biyayya ko bai musu sata ba yana iya kai shi ga wuta in bai tuba ba ya mutu to sai ya hada kuma da sata kaga wannan ya fi muni akan satan wasu haka sata a dauka cewa wannan a dukiyar mahaifi ne a sata ko wani abu wannan ba karamin hatsari bane haka bai halatta ba ko kadan mutum don an mahaifinsa ya dora shi akan jagorancin dukiya ya dau abin da yake kai ko da kuwa mahaifin baya bashi abin da yake bukata na bayan ya ce a kullum mahaifinsu yana tsine musu tambayarsa ta biyu kenan ya ce a kullum mahaifinsu yana tsine musu ba tare da haƙƙi ba ko da aikin alheri ka yi masa to zagin mutum zai yi don allah mutum menene ya kamata ya yi a baka ga tambayar ka ta farko ka ce za ka ɗau kuɗinsa ba to inda ya mutum zai ɗau kuɗinsa kam dama zai tsine mana inda ya shi bai ga wani mahaifin wani mahaifin zai je ga tsinewa sai ku duba ku gani me yasa kuke jawo har yake tsine mu ku duba ku gani in akwai abin da kuke yi dole ku daina shi wani mahaifin yana da zafi malamai suka ce da jafa'in malami wanda kake koyan ilimin addini a gabansa da jafa'in mahaifi wajibi ne a jure su wato ka karanci malaminka wani irin jafa'i yake da shi a fishi akan kaza a me da sauransu sai ka jure wannan dole saboda kana neman ilimin addini to mahaifi akwai kowa da irin ɗabi'arsa wani an jarrabe shi mahaifinsa mai zafin ra'ayi ne akan wani abu ko da ƙanƙanin abu ne wani mahaifin yana da sauƙi wani mahaifin kuma yana da zafi akan abubuwa to in an jarrabe mutum da irin wannan mahaifi wajibi ne ya yi haƙuri akan wannan jarrabawar ya kuma yi masa biyayya dole yawa ba zai ce sun yi fada da mahaifinsa ko sun yi kaza ba duk abin da kuka san kuna yi ya tsine sai ku daina yin wannan abu wani irin alheri za ku yi masa sannan kuma ya zage ku ba mamaki akwai dalilin wani abu na zagin kafin yin alheri yau don haka sai a lura da wannan abubuwa duk a daina su domin wajibi ne neman yardar mahaifi ba shi ne zai nemi yardar ka ba kai ne wajibi ka nemi yardarsa cikin abin da bai saba wa Allah ba wallahu ala wannan yace bayan yayi sallama shi ma yace tambayar sa ita ce ina matsayin azumin mai azumi da ya goge bakinsa da mayin baki wato yace a maklin a rubuce sannan da kuma mai azumin da ya shafa turare a cikin azumi goge baki da man goge baki kamar makilin da ake goge baki da shi malamai sun yi magana a kansa an ansa tambaya kusan ko sau biyu a shekarun baya akan wannan anan gurin sai dai kawai abinda malamai suka rinjayar shine yin amfani da aswaki wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yake saboda wancan ɗanɗanon abin wani sai akan ji shi har kirji ko akan ji shi yana shaka ko wani kanshinsa ko kuma yaji yajin cikinsa su malamai amma dai malamai kamar su Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya ce babu laifi wannan muna zaune a gurin ma lokacin da ya wannan fatawa ya ce babu laifi to amma abu na sashin malamai suka ce eh Sheikh ya tafi akan haka ba mamaki ko bai jarraba yin amfani da abun a irin azumi din ba ko wani abu makamanci haka amma dai al-aslam me yafi dacewa da sunna tunda akwai shi ba wai babu bane shine aswaki to yin amfani da aswaki gaskiya shine yafi alkhairi wallahu ta'ala alam shafa turare kuma mai azumi ya halatta shafa turare sai dai ba zai shaka hancinsa ta yadda zai abu na amma don ya shafa turare ko a jikinsa ko a rigarsa mai azumi ya halatta gare shi babu laifi akan wannan wallahu ala ta ƙarshe bayan ya yi sallama ya ce a menene hukuncin mai yawan wasiwasi mutum ne ya yi kaki yana azumi sai kakin ya koma azuminsa ya karye ko yana nan mai yawan wasuwasi wannan tambaya ɗaya ce ko biyu ne wallahu alam mai yawan wasuwasi akan me duk mai yawan wasuwasi akan komai hukuncinsa shine ya ginu akan alyaqin in ya san yayi alwala to kar wasuwasi ya kawar cewa bashi da alwala in ya san yayi sallah kar wasuwasi ya kawar domin yaqini shine yayi alwala alyaqinu la yazalu bishak yau yaqini ko baya gushewa da kokonto don haka in ya san tabbas yanzu ya yi alwala to kar ya biye wa kokwantun cewa bai yi ba in ya san ya shiga bayan gida ya biya bukata ya yi tsarki kar ya biye wa kokwantun cewa bai da tsarki in ya sa tuba tana da tsarki kar ya biye wa kokwantun cewa kai wannan tuban ko na jasa ya taba ta a duk wannan kokwanto ne la ya zalu bi shak sannan na biyu kuma in mutum ya yi kaki ya ce sai kakin ya koma shine malamai suka ce in daga iya wuya kakin ya koma babu komai a kansa haka nan bai zo baki har yadda zai tofar ba sai kakin ya koma duk babu laifi a kansa ko haɗewa ya in yana daga can ne babu laifi a kansa amma in ya zo baki saura ya tofar sai ya haɗe in da yawa ya haɗe malamai sun ce azumin sai na iya samun rauni ma'ana mai ya samu cikakken lada to yana iya samun rauni wasu sashin malamai fuka suka ce a in ya haɗe shi ta hanyar ya gamsu da jin cewa ya yi wani abu nan to shi kenan azumin sa ya kare su a gurin su zai rama azumi guda daya wallahu ta'ala ala insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga tambayoyin da suke gaba muna fata Allah ya taimake mu za mu ci gaba da karatu yanzu aya ta 13 cikin suratul tauba muna fata Allah ya ba mu dacewa na a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
wannan duka janibin askari ne wato janib na tsayuwar soja janibi na nuna ƙarfin musulunci da ila'i kalimatillah da ɗaukar kalmar Allah da bayyana izza ta musulunci a lokacin da mushrikai kafirai suka tsaya cewa babu alkawarin zaman lafiya ko an yi alkawari in sai suka rusa suka karya alkawari haka kawai suka farmawa musulmai suka yi musu abun da bai dace ba ko suka rinka danne haƙoƙinsu ba tare da kula da haƙoƙi ba ba tare da kiyaye alkawari na zaman lafiya da aka tanada ba to in suka yi wannan ko suka ce ba za a yada addinin Allah ba bayan alhali Allah ya halicci kowa ne a doron ƙasa don abautawa Allah sai suka ce ba za a yada addinin Allah ba ba za a yi addinin Allah ba suka zaɓi wannan to Allah subhanahu wata'ala a nan ya ce musulmai su zabura su tsaya tsayin daka babu gudu ba ja da baya Allah ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum yanzu ashe ba za ku yaƙi mutanen da nakathu aymanahum wanda suka warware rantsuwoyinsu suka warware rantsuwoyinsu suka yi ta warware alƙawuransu kamar yadda mutanen makka suka yi bayan an yi sulhul hudaybiya sai ga sunan sun warware sun sun samu kuza'a sun musu raga-raga bayan an yi alƙawari cewa kar a yi haka wa hammu bi ikhrajir rasul suka ma yi burin fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gari kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin suran da ta gabata wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to wannan sun yi nufin fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hammu bi ikhrajir rasul Allah subhanahu wataala yayi magana yadda suka yi ta nufin fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare da yawa daban-daban wanda Allah ya bayyana tun da sun yi wannan to lallai ku kuma kar ku yadda ku sake a yi wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yadda a ko a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yadda a ko a ci mutuncin addinin musulunci ko a ci mutuncin alkur'ani duka wannan babu sassauci akan wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yanzu za kwa tsaya ba ku yaƙi waɗannan ba waɗanda suka warware alƙawarin zaman lafiya suka yi nufin fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa hum bada'ukum awwala marra alhali su ne suka fara yaƙan ku tun farkon lokaci lokacin da suka fito daga makka tawaga da suka fito masu mutum 950 ko 1000 ko 1050 da suka je bayan ayarinsu na kasar wanda suka tafi kasar sham ayarin 'yan kasuwa sun kubuta daga hannun daga karawa da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ɗin su suka ce a aje a samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a goga da su a kashe su to wannan sai suka zo da rubin sai sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke bada labari ana wa hum bada'ukum awwala marra su ne suka fara yaƙanku da cewa ba za su zauna lafiya da ku ba suka fara kashe 'yan uwanku awwala mara tun farkon lokaci to in sun yi haka anan babu babu gudu ba ja da baya Allah ta atakhshawnahum tsoron su kuke yi kuna shakkan ne mutuwa a gurin jihadi a lokacin da kafirai suka ƙi zama lafiya suka fito da abun nan a wannan ɗaukaka ce a gurin wanda biye shahada don haka Allah ta atakhshawnahum tsoron su kuke ji fallahu ahaqqu an takhshawhu Allah wanda ya saukar da abin ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ku ba ku da can ba a san da kuma ba wanda ya san da wani a cikin jama'a Allah ya samar da ku don ku bauta masa to she bi cancanta ku ji tsoronsa shi ke azurta ku shi ke duk abin da kuke ganin ake yi aikin Allah ne shi yake yi muku ba don kuma yake muku ba sai don ku rayu ku bauta masa amma sai suka ce a ba za a bauta wa Allah ba to anan a takshawnahum tsoronsu kuke ji fallahu ahqqu an takshawu Allah shi ya cancanta ku ji tsoronsa in kuntum mu'minina in dai kun kasance ku mu'mine ne na kwarai to ba wanda ya dace ku ji tsoronsa sai Allah subhanahu wataala don haka kar ku ji tsoronsu ku ja daga in dai suka ce ba za a zauna lafiya ba kamar yadda ya faru a yakin bada Allah subhanahu wataala ya ce qatiluhum ku yaƙe su ku kashe su yu'azzibuhumullahu bi aydikum Allah zai azabtar da su da hannuwarku wa yukhzihim Allah zai kunyata su wa yansurkum alaihim Allah zai taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minina Allah zai yaye bakin cikin da yake zukatan mu'mine sune kuza'a kuza'a su aka je aka yi musu daga daga kafirai suka shiga garin su suka yi musu daga daga kamar yadda zaka ga wasu gurare sai a shiga wani kauye na musulmai a yi musu daga daga a kona garin su a yi musu kaca kaca haka kawai ba su ba su sha ba kafin a yi magana a ce a an kai sojoji za su zauna za a daidaita abun nan za a yi mai can an jima ma a sake fako a sake samun wani ƙauye ai daga daga da ito duk irin wa'annan abubuwa duk irin wa'annan abubuwa na karya alƙawari addinin musulunci baya karban sa bai yarda da shi ba wani su ne ayoyi da Allah subhanahu wataala ke bayyana in za a zauna lafiya sai a zauna lafiya ko a ina mutum yake yi addinin sa yadda ya dace domin haka Allah subhanahu wataala ya bada dama mutum ya yi addininsa ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya duk abin da zai yi kar a taba shi kuma kar a taba mutuncinsa a matsayinsa na dan kasa ko a constitution an ambaci wannan constitution na Najeriya kowane dan kasan Najeriya yana da daman ya zauna a kowane gefe na Najeriya wannan a constitution yana nan a rubuce yana daman kuma ya yi addininsa a ko ina yake ba tare da tsangwama ba a matsayinsa na dan Najeriya constitution ya ba shi dama doka ba a yadda ba wani a taba shi ko a taba su ko kawai sun zama minority shikenan a farma musu kawai musu wani abu a haka aka yi ku za'a da aka yi musu haka shine Allah subhanahu wataala ya ce qatiluhum ku yaqi kafirai yu'adhibuhum Allahu bi aidikum Allah zai azabtar da su da hannuwan ko yukhzihim zai kunyata su in suna jin suna da ƙarfi ne suna da gadara da yawa suna da gadara da kaza wa yukhzihim Allah zai kunyata su kar ku damu wa yansurukum alaihim Allah zai taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minina Allah zai yaye bakin cikin da ya samu wato mutane mu'mine suna yi mutanen khuza'a wa yuzhibu ghaiza qulubihim Allah zai tafiyar da fishin da yake cikin zukatansu su mutanen khuza'a don an ci mutuncin su Allah bai yarda yi haka ba in an yi musulmai haka Allah bai da karbi kaskanci a irin wannan hali ba in an ce ba za a yada addinin musulunci ba Allah bai yarda da wannan ba wa yatubu Allahu ala man yasha'u Allah yakan yi tuba ga wanda ya ga dama don haka wanda duk ya tuba Allah zai karbi tubansa dukan mu gaba ɗaya kowa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah karbi tuban mu Allah ce wallahu alimun hakim Allah masani ne da abun da yake gudana don haka da ya ce muku ku yi kaza in kun yi ya sani sannan waɗannan da suka shirye-shirye Allah ya sani don haka hakimun Allah mai hikima ne cikin tsara abin da ya yi ma'ana da Allah ya ga dama dukkan kafiran da suka doshi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a boye ko a bayyane da Allah ya gama da su cikin ƙasa da kiftawan ido amma sai Allah ya bari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fita tukuna ya goga don me don a nuna izzan musulunci a kuma tace muminai su zama muminai na gaskiya a kuma daga darajansu a kuma ba su lada na aikin da suka yi shi yasa Allah ya bar muminai suke ta fama suke gwagwarmaya amma in ba haka ba Allah in yace ga addinin da za a yi wani yace ba za a yi shi ba ai ba za a sake jin labarinsa ba tuntunin Allah zai gama da shi amma ina sai suna ƙara yawa suna ƙara yawa saboda me don a gani muminai za su tsaya akan abin da Allah ya ce musu sannan za su yi abin da Allah ya ce musu don haka Allah alimun masani ne da abun da ya ce ku yi ɗin wahalan da kuke shan Allah ya sani ɗawainiyar da kuke sha Allah ya sani wahalhalu ne menene duka Allah ya sani hakimin kuma Allah mai hikima ne da ya ce sai kun yi haka ai ba wai ba shi da hikima ba ne da yadda ai Allah yana da hikima da ya ga dama ko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake hijira a gudu suka shiga kogo suka buya a asibita su gudu ta can su buya ta can in Allah ga dama ba sai ya daga cikin iska ba kawai sai aka kai shi Madina ko kuma in Allah ga dama ma sai yayi hijira ne ai ba sai yayi hijira ba tunda Allah yana son ya zauna a Makka kuma a garin Makka ne dakin Allah yake dole ce shi kafiri ne da sai Allah ya kashe shi gaba ɗaya kawai sai ya zama saura musulmai tsantsa amma ina Allah alimun masani ne da abun da yace ku yi kuma da abun da ya ɗora muku na ɗawainiya hakimin kuma mai hikima ne cikin gudanar da wannan abu don in kun yi ya san mai tanada muku ya san darajar da za ku samu don kusan cewa aljanna ba gidan sauki bane sil'atullahi ghaliya sai an motsa an goga ana azumi yakin badar fa a cikin azumi ya kai shi ya gogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yakin badar ranar 17 ga watan azumi ko 19 ga watan azumi aka kara ka san 17 ga watan azumi ko 19 ga watan azumi an gama kaiwa galabaita kenan baka ji ko bahaushe ma yace goma na marmari goma na wuya ba ya to a goma na wuya fa kai a goma na wuya da shi ne an shiga goma na wuyan ma sai da aka je sha bakwai kowa ya san cewa in mai ramewa ne ya rame in mai kafsarewa ne ya kafsare lokacin ina tina lokacin muna secondary school abu ne idan muka je masallacin Sheikh Usman Isa Taliyawa yana tafsiri da azumi kuma da rana a lokacin muna mamaki yana tafsiri da rana wai duk wahalan azumin da mutum yana iya magana da rana ashe Allah zai zai zai kaddara wani sai mutane su to saboda haka amma a irin wannan lokacin goma na wahala su kuma karawa suke ba wai tafsiri ba tafsiri kan ba gafanka ba tana yi kuma a cikin inuwa ne a cikin masallaci ka a yanzu a wani tafsiri ake da rana a waje sai da inda rumfa kyakkyawa lafiyayya ita ma in azumi ya doso sai an kara mata lullubi to an shigo masallaci ana kaga namu ba wani abu nan bane su azumi ne kuma sai da suka yi tafiya daga nesa suka zo gurin fagen daga sannan ga zafin rana a wancan lokacin ga suhur din da dan dibino ne kwayan dibino za a yi abuna Umair ibn al-Humam radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace musu ranar yakin Badar yace wallahi ma bainakum wa bainal janna illa an yaqtulakum haula tsakaninku da aljanna shine in wannan sun kashe ku ku dinna da kuke tare da ni tsakanin mutum da aljanna kawai shine wayannan su kashe shi ya nuna kafirai Umar ibn al-Humam yace ya Rasulullah ma bainana wa bainal janna illa an yuqat an yaqtulana haula tsakanin mu da aljanna shine waɗannan su kashe mu yace na'am sai yace bakhin bakhin ku dakata ku dakata ni kam nayi gaba nayi gaba aka ce me kake nufi da bakin bakin yace ni kam na tafi Allah ya azurta ni da aljanna ya dauko yan dibinon da aka rarraba musu za a ci ya fara cin kwaya ɗaya sai ga sauran kaman uku ko hudu ko biyar sai ce kai in na tsaya sai na cinye biyar din nan ai sun ja mun lokaci na shiga aljanna sai watsar da su kawai yace cinye wa'innan dibinon zai kai ba faɗi mame ba cinye dibino za su bata masa lokaci na samun haduwa da aljanna kawai sai watsi da su kawai sai kutsa hatta kutila shahidan shikenan yana daga cikin shuhada ubadar ahlul janna wanda suka rayu ma a cikin ahlul badar ahlul janna ne balle wanda suka yi shahada to wannan shine Allah subhanahu wataala ya sanya muminai suka tsaya zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam don me Allah ya subhanahu wataala ya shar'anta musu wannan tsari ne don wai su tabbata cewa e sun yi sun goga sil'atullahi galiya hajar Allah tana da tsada aljanna a sai an yi in kana bukatan aljanna akadim ya baghi alkhairi akadim mai son alkhairi ya zo ya yi shiri ya taho amma aljanna haka kawai a same ta a sai an shirya mana sai an taba sai an goga sai an yi kokari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya umarce su suka yi ya yi ta abin nan ɗinsu daga Allah subhanahu wataala ce wai zai bugai da abunan wallahu alimun hakim Allah masani ne game da abin da yake gudana hakimun mai hikima ne cikin shar'anta jihadi babu laifi babu matsala a cikin shar'anta jihadi Allah yana da hikima cikin wannan na'am
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير
Allah subhanahu wata'ala ce am hasibtum an tutraku ko ku dai tsammani kuke za a kyale ku a matsayin ku na muminai ba za a jarraba ku ba am hasibtum an tutraku ko tsammani kuke za a kyale ku ba za a jarraba ku ba walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum a kyale ku kawai Allah bai goga ku aka murza ku aka ga waɗanda suka tsaya suka jajirce domin Allah ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija haka kawai a kyale ku ku je don kun ce mu'mine ne sai ku je ku tafi aljanna Allah bai goga ku ya jarraba ku ya mutsuka ya gani ya ga waɗanda ba su riƙi koma bayan Allah ba su riƙi koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su riƙi koma bayan mu'mine walijatan bitanatan ba ma'ana Allah bai murza ku ya gane waɗanda suke fakewa su je a ɗan yi mitin da su a ɗan goya can a ɗan matsa a raba ƙafa in can sun samu su ne in can sun samu su ne Allah bai zame ya jarraba ku ya ga irin wa'innan ba har kawai don kun ce ku mumine ne shikenan sai a je a tafi aljanna am hasibtum an tutraku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ne a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita da za su je yakin badar ababen hawa fa ya musu kadan mutum uku ne suke sharin dabba guda suke sharin doki guda ko raƙumi guda wannan ya hau mutum biyu su hau in an yi tafiya mai nisa sai ɗaya ya sauka ɗaya mai tafiya a kafa ya hau in an yi tafiya mai nisa ɗaya ya sauka ɗaya mai tafiya a kafa ya hau haka suke saboda babu abin wadatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mutum biyu na da zamu sharin taguwa ta suka ce ya rasulallah mu ba mu isa ba kai kam haka za ka tafi ya ce a bani mutum biyu to na sa wane da wane da su za mu yi tarayya suka ce ya rasulallah mun yafe maka ya ce a ma an tuma bi aƙauya ni mini ba ku fi ni ƙarfin jiki ba kuma ba ku fi ni ƙaunar lada a gurin Allah ba don haka sai na sauka ɗayan ku ya hau haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kuna tsammanin haka kawai in an ci an yi imani sai a tafi aljanna wata 'yar naira ba ta biyo aka ga da gaske ne ustaz ne ko ba ustaz ba sai naira ta biyo an gani trejara na mss amir na mss sakatare janar na mss yaya nerorin da aka ɗauka lokacin registration suna nan a account a account ɗin mss ko wani ya sayi mashin wani ya sayi takalmi wani ya sayi hula a tsakani ko ku suna nan am hasibtun an tutura ku kuna tsammanin kawai kyale ku za a yi kwamitin masallaci kudin da aka tara suna nan a account ɗin masallaci ko ku an ɗanyi wani abu ana jira za ta fi aljanna ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita ya ini da yunwa ya kwana da yunwa mutane biyu suna cin dibino daya sa'atul usra Allah ce kuna tsammanin kyale ku za a yi don kunce kun yi imani shikenan kawai sai a tafi a hasiban nasu an yi tura ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qabli fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wallahi sai Allah ya san masu gaskiya cikin imaninsu sai ya san makaryata ai Allah ya sani tuntunin amma da bari a jarraba a gani sai don an ce kawai an yi imani dan talauci in ya zagaya a gani da gaske ne kai ustaz ne har a shago da aka je ka shagon mai gidanka da gaske ne imaninka da gaske ne zuwa ta'alim da kake yi da airfis a kunninka kullum kana jin wa'azi na waya da gaske ne ko ƙarya da aka ajiye ka a shago shin shagon ya tsira kayan mai gidanka ya tsira kayan mahaifinka ya tsira da gaske ne ko da aka baka mukami ustazanci ya kare am hasibtum an tutraku ko kuna tsammanin kyale ku za a yi ba za a jarraba ku ai wani sai jarraba ne take zuwa kaga wasu yan kudi suna wulgawa suna wulgawa sai a gani yaya zaka dau halal ka takaita da shi ko za ka wuce gona da iri sai ka taba haramu idan ajiye ka a shago jarrabawa ne ka gane gidanka kamar bai gane lissafi ba a barka komai a hannunka ka yi lissafi ka rubuta ka yi kaza ka yi kaza wani ma shagon babansa ne a gani za su tsira kuɗin ko kuma zai ce amana tunda baban baya nan ko mai gidan nasa baya nan a baka mota daga nan ka tafi wani gari za ka yi wani lodin wani kaya ka yi wani gari da wannan kayan kana waya kana cewa kana hanyar dawowa ko kuma a'a za ka yi gaskiya ko a can kai ba ustaz ba ne an ba ka keke na fef ba ta ɓaci ba ka ce ta ɓaci ba ka kawo balance ba ka ce ka yi gyara kai mai gyaran za a jarrabe ka da gaske ne mutum ya zo ka ce kayan original naira kaza ne da gaske original ɗin ka ɗauko kasa ko ko wani abu ka saya abun dubu biyar ka sai na dubu biyu ko na dubu biyu da ɗari biyar ka zo kasa amma kullum kana tan a masallaci ana tafsiri da gaske ne am hasibtum an tutura ku ko dai kuna tsammanin za a kyale ku ne ba a jarrabe ku da irin wa'annan abubuwan ba sai wani sai an jarrabe ka ga kanan ga kuɗin sai a barka da hankalinka ya za ka yi in ka ɗauka ba wanda ya sani amma Allah ya sani da gaske ne imaninka ka san Allah yana gani da haka shi kake jin tsoro ko mutane kake jin tsoro am hasibtum an tutura ku ko kuna tsammanin za a kyale ku ne ba za a jarrabe ku ba sai an jarrabe ka da yunwa an jarrabe ka da kana tsammanin ɗinka wani yadi a sallah ba kuɗi kana tsammanin sayan wani takalmi babu kuɗi kana tsammanin sayan wani agogo na na fantamawa babu kuɗi ga wata damanga can da kai tsammani babu kuɗi to sai ga wasu kuɗi can a shago mai gidanka bai gane ba kai lissafi ka gama calculation sai ka ce kai to wannan jarabawa ta zo kenan a nan ne za a gani ustaz ne da gaske ko ƙarya ne ba wai ustaz kawai shikenan in ka duk abun da kai na ustazanci eh akwai lada in dai zuciyarka da gaske ne to ba a gane zuciyar da gaske ne sai Allah subhanahu wataala Allah kuma yana ganewa ne lokacin da ya jarraba ka ga wasu nerori nan za su bulga a shagon mai gidanka yaya za a yi da su Allah kake tunawa ko mai gidanka da baya nan mai gidanka baya nan ajizi ne mutum ne dan uwanka zaka iya dauka bai sani ba amma Allah ya sani to jarrabawa kenan wani zaka ji ya ce shi ai talauci ne yasa ya karbi bashin kudin ruwa saboda wai bai da halin ginawa ne sai ya karbi bashin kudin ruwa to anan ne ake gwada mutum am hasibtum an tutura ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa gaba ɗaya bai kai badin masallacin nan ba afdalul khalqi akhshan nas billah Allah ya kyale shi don me a nuna mana aya kuma gidan ba wai a kewaye da gini ba ba fa a dakunan mata ne kawai sai wasu yan danga na tamkar dibino wanda ana ganin cikin gidan daga wajen gidan kowace ɗakin ta kawai yana zazzaune haka bukkokin ɗakuna in ana ruwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jika su yake domin da tamkar dibino aka yi rufin sama ne to me me yasa aka bar su haka Allah bai san za a yi wannan zamanin bane da ake gini da manya-manyan abubuwan gini ake rufa sama da manya-manyan abubuwan rufi ake gina ƙasa da abubuwan da ba a tsammanin zai rushe aka yi tayar wasu iri masu absorbing zafi Allah bai san za a yi wannan bane ya bar manzon Allah a wancan yanayin sallallahu alaihi wasallam don a jarraba ne don na baya in kun zo ba haramun bane ku gina manya-manyan gini inda halal ne inda kuɗin halal ne ka gina duk ginin da kake so amma kar ka ɗau kuɗin haramun ka gina Allah zai jarrabe ku haka in ka ga kanka a cikin jarrabawa ko ka samu wata dama ko kuma a kana cikin jarrabawa ta yunwa ko na talauci ko wani abu wani wai shi sam talauci ya ba shi daman ya ci haram wallahi talauci ba dalili bane na cin haram talauci ba ba dalili bane annabi sallallahu alaihi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya ga yunwa ga talauci suna tafiya mutum yana daura dutse abu huraira radiyallahu anhu yana daura dutse akan cikinsa don yunwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo nono manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli nono shi baya shan sadaka yace ya abu huraira kira ahlu sufa dukkan wanda suke waje din nan a ce su shigo su sha nono yace na kalli nono nace dama manzon Allah cewa yayi in kwankwade mana to ni ma ina ga bazan koshi ba amma yace wai du'a kira jama'an waje aka kira su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bashi ya sha yace sha dai ya sha a sha yayi ta sha nonon yana nan hatta rawitu har na koshi naji cewa ba inda nonon zai shiga sannan aka ce ba wancan dukkan su kowa ya sha ya koshi da haramun suka je suka tsallaka da ba su sha sun koshi ba manzon Allah ya fi karfin taba haramun sallallahu alaihi wasallam ana tarbiyyar mutane don mu gane irin wa'annan abubuwa duk halin da za a shiga in dai ka san cewa wannan abun haramun ne ba naka bane karkata ba kyale shi yunwa ne shikenan iyakacin abun da yunwa za ta maka shine ranka ya fita ba shikenan ba ranka ya fita Allah ya san kayi shahada saboda yunwa ta kai ta kawo ba abinci ba kudin sayan abinci ba inda zaka samu abinci shikenan ranka ya fita ba sai ka koma ga Allah ba shine yasa ba za ka samu abinci ba har ka koma gare shi to sai ka tafi da haka amma wai kawai ba yunwa ba kishirwa ga koshi ga zama mutum yayi wanka fes amma shiri yake sace haramu haba ina uzuri anan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiyan kafa sa'atul usra inji Allah da kansa suna tafiya ga yunwa ga kishirwa ga zafin rana ga dibino ɗaya mutum biyu a raba rabi a ini fa tsawon ini dibino ɗaya mutum biyu kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan kawai sai mu sai mu yi tsammanin cewa haka kawai za mu rayu don mun ce mun yi imani kawai daga dan abu ya faru shi kenan kawai sai ya tsallaka dokar Allah dan abu yana faruwa sai ya tsallaka dokar Allah kawai wannan zamani kai wannan zamani ai in kace zaka tsaya da halal din ne gaskiya zamanin tunda ba zamanin sahabbai bane kuma mu ka san hakurin mu daban hakurin su daban aha hakurin ku daban hakurin su daban me hakurin naku daban ba aljanna bane aka ce za a shiga to ai sai atullahi galiya hajar Allah tana da tsada aljanna sai an yi in dai aljanna ne sai an shirya aje a shiga haka kawai kai makwabtaka da sabon nan kai makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai da kudin haramun a kudin haramun bai shiga aljanna wanda cin kudin wanda ya ci kudin haramun ko ya tuba sai an wanke shi a bakin aljanna kafin ya shige balle wanda ya mutu yana yi in kaga tsakanin mutum da bai haramun bai taba ba kawai yafi karfin sa ne aha am hasibtum an tutraku ko kuna tsammani za a kyale ku ne haka kawai ba za a jarraba ku ba Allah ce sai an jarraba ku sai Allah ya jarraba ku ya gane masu gaskiya ya gane makaryata duk lokacin da aka zazzaga mutane aka girgiza yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ko a taron mu nan yanzu in aka zo aka girgiza zaka ga da yawa yadda kasan in ana tara buhun wake sai aka taka aka taka aka girgiza sai kaga ya koma can kasa da ya cika sai koma can kasa to haka abun yake to don haka wajibi ne a sani cewa akwai jarrabawa jarrabawa a rayuwa jarrabawa rashin lafiya jarrabawa a cikin iyalai jarrabawa a cikin dukiya mutane sun zama ragaje da yawa zaka mutum dan kasuwa ne bai taba zuwa ya ce maka yaya Allah ya tsara in an ci riba da yawa a raba sadaka ko kuma a bawa miskinai ba in kaga ya zo kofar gidanka wujiga wujiga to addu'ar wayyaye musiba in ta tinkaro motarsa a guri kaza bata dawo ba sannan shagonsa bai taba ganin irin na bana ba cinikin ya zama kan ya wace irin addu'a ya kamata mu yi wai nan ne zai zo tambaye ka addu'a amma addu'ar ana cin riba ya ake raba ta bai santa ba ba zai zo kuma ya tambaye ka ba haba a wannan ragwanci ne wai mutum bai taci yayi magana kullum fa shine ake tara masa kuɗi riba daga Lagos an turo kuɗin da mota ta kai an turo kuɗin da kaya aka sayar an turo kaza wannan kam shiru amma ana samun mota ɗaya ta samu tangarɗa Allah kiyaye sai duk gari sun ji kai mota ta wallahi kai tun da nake ban taɓa samun matsala ba irin na bana mota ta da na saya sabuwa kar tayo biyu ne suka fashe wai wai yana ga mutane haba ragwanci saboda mai raunin imani raunin imani ba zai gaya maka alkhairi ba ba zai taba gaya ma cewa kai ban taba ganin bana ba duk abin da na saya bana wallahi sai da na ciri ba kun taba yan kasuwa suna faɗin wannan wai in mutum yana faɗin wannan wai kamar yana da wauta amma bai hana kuma yazo rinka faɗin cewa shi bai taba ganin bana ba ba ciniki ba waye ba waye wai fa ba cinikin shine bai samu yadda ya saba ba fa shine ba cinikin da yake ta surutu a cikin mutane amma an samu matsala daya wannan kam sai Allah ya sani da ba zai yi bacci ba yana juye-juye yana ta juye-juye to wannan ragwanci ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya mana am hasibtum an tutraku wai ko kuna tsammanin kyale ku kawai za a yi ku musulmai shikenan sai a kyale ku a kai kana tafsiri sai a kyale ka a kai kana sauraron tafsiri sai a kyale ka kana jan baki sai a kyale ka a ai sai an taba a gani wani ya taba ka a cikin iyalai wani ya taba ka a cikin yaya wani ya taba ka cikin lafiyarka wani ya taba ka cikin dukiya wani ya taba ka cikin a gani yaya kake ga wani abu nan ga wata dama ya za ka yi da gaske ne ko ko a'a wasa kana son abun da ba haƙƙinka ba to sai Allah ya jarraba ku walan ma ya alamin lahun lazina jahadu minkum haka kawai Allah zai kyale ku bai san waɗanda suka yi jihadi suka tsaya suka jajirce ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija Allah bai jarraba ku yaga waɗanda basu koma suna hada kai da waɗanda suke koma bayan Allah ba ai Allah sai ya jarraba ku akwai waɗanda in aka zo jarrabawan su kuma nan da na za zo a'a mu ba ma nuna bambancin addini gaskiya duk komai ɗaya ne kuma sannan sai a dan yi mitin a can sai kuma zo a dan yi mitin a can wai shi kar ya fadi shi kar ya fadi kar ya shiga jam'iyya mai faduwa shi sai kaga can ya koma yana dan fada to tunda nan din musulmai ne zalla to zan na gare ƙuri'an zamu abu nan na ka zo aka dan yi mitin da shi in ya fita sai je kuma ya dan fadi sirrin a can wai don wai can su yi recognizing din sa cewa eh shi ma yana tare da su ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا وليجا anan shine bitsana ba su riki wasu koma bayan Allah ba su ne waɗanda ba sa son Allah su rike su a sai Allah ya girgiza ku ya gani za ku ci ko ba za ku ci ba kuna ganin cewa kai ba mu isa mu ci ba al'adar Najeriya ai yadda abun yake kenan ba a iya ci a a yaya kaza kaza sai Allah ya jarraba ku ya gani wasu da suka ga haka sai kai ya to gashi nan dai kam amma mu mun san ba za a ci ba to shi yasa gaskiya in ka zauna kace wai a'a yanzu mulkin ya kamata canja shi ba zai yiwu ba in aka fadi kaga ba za a yi da kai ba to sai ga mutum wai ya raba kafa ya raba kafa walan yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija sai Allah ya girgiza ku ya gani ai ba wai daga kun yi kawai don taron ku ko da kun yi wani abu shikenan sai ku ci ba a'a za ku iya yin karo na farko ku fadi karo na farko na biyu ku fadi karo na uku ku fadi Allah yana gani yana ganin ku wasu su cire tsammani su koma suna rikan wasu koma bayan Allah suna cewa su ne za su yi musu inda kana neman mukami inda kana neman matsayi inda kana neman asan da kai to sai kai da suwa ne in ba kai da suwa ne ba ba za ka kai labari ba Allah anan ne yake tace irin wa'annan mutane walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala mu'minina walija sai Allah ya ga irin wa'annan wanda su suna nan suna ganin cewa a'a ba za ku kai labari ba kai siyasar Najeriya ba haka take ba ina duk taron da ka gani tunda talakawa ne ba su da kuɗi ba su da kaza ba za su iya kai labari ba ina dare ɗaya za a juya ƙuri'arsu duk amanta da Allah a riƙi koma bayan Allah a gani sai Allah ya gama ganin wannan ya tace alkhabitha min at-tayyib sai Allah ya tabbatar da abin da yake so ko ana so ko ba a so abin da Allah yake so sai ya tabbata wanda suka riƙi koma bayan Allah suka riƙi koma bayan muminai suka riƙi koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka riƙi koma bayan muminai don wai mukami ko don wani matsayi ko don wani abu da aka yi musu tayi ko suke tsammani ko suke sha'awa sai su faɗi warwas in rashin kunya ya kai rashin kunya an jima kaɗan sai sun yi dikamfin daga can din ma sun fasa sun sake koma wai a can ma ayi da su wannan wani irin hauka ne saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan ayoyin shin kuna tsammanin haka za a kyale ku ba ai haka ba muna ta ganin irin wannan darussa ne kowa a cikin yana ganin darussa kowa ya cire tsammani Allah ya ce a shi bai cire tsammani ba shi ya san abin da yake yi Allah ya tabbatar da abin da baka taba tsammanin zai tabbata ba wanda in ba Allah bane yayi wallahi ba wanda ya ce dan adam zai inda a Najeriya ne amma Allah da ya tsara abun sa dole sai abun yayi kuma kullum sai a sake yin wani abu a ce in dai kaza ne to kaza ba zai yi kaza ba sai ga kuma Allah yayi kuma sai yayi to Allah subhanahu wataala yana tsara abun sa don haka abi Allah kawai a rike Allah a rike addinin Allah a rike imani imani na gaskiya Allah zai rinka jarraba mu dare da rana lokaci bayan lokaci don ya ga suwaye masu imani na gaskiya don haka wanda suka rike Allah da gaske za su ci nasara Allah samu cikin su Allah subhanahu wataala ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne zai ba ku labari ba da labari na gaskiya game da abin da kuke aikatawa duk abin da mutum ya sai Allah ba shi labari Allah samu dace na'am
ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo bayani akan masjidul haram Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ba ga mushrikai su ce su za su raya masallacin Allah shine masjidul haram a ce za su rinka zuwa gurin su raya da ibada bayan ibadar ba ta Allah bace ba Allah suke bautawa ba Allah ce daga yanzu kasu sake shahidina ala anfusihim bil kufr alhali suna shaida wa kansu cewa su kafirai ne domin in ka tambayi mutum ba nasare kace meye addinin ka ce shi ba nasare ne in ka tambayi ba yahude meye addinin ka zai ce shi ba yahude ne in ka tambayi ba sabi'e meye addinin ka ce shi sabi'iyun ne kowa aka tambayi yana jingina kansa zuwa ga abun da ba shine Allah ya ce a zo ayi ba to wannan shahidina ala anfusihim bil kufr kenan Allah ce ulaika habitat a'maluhum waɗannan su ne waɗanda ayyukansu ya ɓaci wafin nari hum khalidun su kuma ababen dawwama ne a cikin wutar jahannama masu raye masallacin Allah inna ma ya'muru masajid Allah waɗanda kawai za su iya raye masallacin Allah wanda ke raye masallacin Allah shine man amana billahi wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar ƙarshe wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah Allah ce fa'asa ula'ika an ya kunu minal muhtadi tabbas waɗannan su ne waɗanda za su kasance daga cikin ababen shiryatarwa wani ayoyin insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe ko lokaci na gaba muna raye za mu ƙala wurgawa da su sannan kuma mu shiga aya ta gaba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wallahu ta'ala alam